آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل درس اللسان الفتوى الحموية wadda babban malami shekul islam a shek ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyar harani sun mace ya rubuta wanda malamin yana daga malamai wanda suka rayu a karni na bakwai an haye shi 661 ya rasu 728 allah yan shi da rama littafin yana tattaunawa ne akan bayyana dalilai waɗanda suke tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya siffanta zatin shi da su har yanzu muna a jerin gwanan malamai da malayin ke kawo mana maganganunsu wanda suka ambata cewa lalle dukkanin wata siffar da ta tabbata jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne zamantu an jingina ma Allah ba tare da tawili ba ko kuma kwatantawa ko kuma korewa ko kuma musultawa ya kawo mana magana ta ɗaya daga cikin malamai wanda suka rayu ƙarni na hudu shine abu abdullah muhammad ibn khatib wanda wannan malamin yana kai dangane zuwa ga jama'a ta sufaye sau da haka malam ya kawo don nuni wa rikunsa akan cewa hatta da su da kansu sufaye sukan wanda suke na farko-farko su ma sukan tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin siffofi wanda Allah ya tabbatar ma za su yi shi su kwaye na farko ba a da matsala da su bangaren tauhidi inda matsala take a tare da su bangaren abin da ya shahi a hakam ne shi yasa mala ya ci gaba da haka to mana maganar shi da ya ce wa bala gani annahu qila li bishr bin al-harith إن أصحابك قد آدسوا شيئا يقال له القصائد قال مثل إيش قال مثل قولي اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل يجو بلغني أبو محمد أبو عبد الله محمد بن خفيف يجو بلغني labari ya ce annahu qila li bishr bin al-harith an ce ma bishr bin al-harith bishr bin al-harith tarjama shi ta gabata a baya shine bishir bin al wanda ake mai lakabi da bishir al-hafi wanda ake ana mai lakabi da al-hafi saboda farkon ɗalibtar shi saboda kumci na rayuwa da kuma tsanani ya kasance na kahiya kawai shi ko takalmi bar shida za ka samu kuma maneman ilimi wanda suke neman ilimi da gasken gaske wanda burinsu akan ilimi aljanna ce za ka samu mafi yawa sukan shan wahala kuma sukan mai da duk wata wahala da suka haɗu da ita da duk wani kaskanci a matsayin ɗaukaka ne amma dukkan wanda yake neman ilimi ba don Allah ba yake neman ilimi to za ka ga bai iya jure ma kaskanci da wahala a baban neman ilimi iya daga alama ta ikhlasi na ɗalibin ilimi a ga cewa ɗalibin ilimi yana jurar wahala da kaskanci da wulaƙanci da duk wasu abubuwa a baban neman ilimi shi yasa ibnu abbas Allah ya tsace da rama ce zalaltu taliban fa zastu matluban amma in ya zama to mai neman ilimi niyyar shi neman ya samu shahara ce neman ya samu ɗaukaka ne neman ya fifici ragowar mutane ne to za ka ga cewa inda zai haɗu da wani abu na ƙasƙanci a ɓangaren neman ilimi ko daga malamin shi ko daga abokanan karatu to zai katse karatun kwata-kwata saboda mai niyyar shi ka gabata da kyau mai niyyar aljanna mai nufin Allah yana jura kowane irin abu a hanyar Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tifan da mu'minai yace adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina to haka zaka samu cewa ɗalibin ilimi na hakika yana jura wannan wanda yake neman ilimi amma kuma da kwai wani haddi na duniya a zuciyar shi zaka ga talauci kumcin rayuwa wasu tsananta-tsananta suna sawa sai datse neman ilimin amma wanda yake neman ilimi don Allah talauci kumcin rayuwa tsanani sai dai ma ya ƙara mushi jajircewa a baban neman ilimi to haka bishir bin harith haka ko mafi yawan magabata za mu ga masu ke kai imamu zabi Allah ya shi da rama yakan ba da tarihin irin lokacin suna neman ilimi ya ce wani lokacin za su zo ma da dare sun zo guri za su yi fitsari ya ce in suka lalaba waje wani lokaci su ji alama na bawon kankana ya ce wannan bawon kankana za su je su wanke wanda an yadda shi shi zai zamanto sun wanke sun feke sun yi amfani da shi kawai shi kenan su ci gaba da zuwa neman ilimi to magabata sun sha su yi wannan abu wasu ma sukan sayi a su ba takalmi da yadda sun ba da jinginan takalman nasu wasu sukan kwanagwantar da kansu tsawon wasu kwanuka don saboda su samu abin da za su zamanto sun rayu da shi don su je neman ilimi saboda haka imam ahmad bin hanbal ya yi yabo ga bishir bin al ya ce mutum ne wanda yake kan tafarki wanda yake na gan magabata yake kan tafarki wanda yake na gari aka ce ma bishir inna ashabaka qad adaku shay'an dalibanka mutanenka ma'ana ashabaka suna nufin kenan sufaye qad adatu shay'an sun farar da wani abu yuqalu lahu al-qasaidu ana ce ma abin qasidu qasidu wannan kaga bishir bin al-haris iya daga cikin malamai da suke na karni na hudu domin ya rasu 371 371 sai ake ce mai inda asaba ka da ahada sushan kaga faruwar qasidu na sufaye a hadu a yi majalisi a dinga wake-wake ko kuma a gama ma da ɗan garaya da kaɗe-kaɗe wannan kaga tun wancan lokaci aka fara shi kuma magabata sun ganshi sun yi inkarin shi duk abin da ka sani wanda za a ce bid'a ne Allah subhanahu wata'ala bai bar barna ba face sai ubangiji subhanahu wata'ala tona masa asiri duk abin da ka sani na sabo ko kafirci ko fasikanci ko bid'a duk wani munkari sai Allah ya bankaɗo shi kuma akwai waɗanda sai sun yi inkarin shi wannan kuwa haka zai sawa zuwa har ƙarshen duniya duk abu wanda ba za a rasa ba masu inkarin munkar so da in aka rasa su a bayan ƙasa su kenan shi kenan shi yasa kaga ya aka zo aka gaya mishi haka aka ce inna asaba qad ahadathu shay'an sun kirkiru wani abu kaga ce ahadathu shay'an ya nuna abin kenan ba abu bane sananne wajen sabon manzo da sun sabanin yanda su sufaye su dinga nasabta kada mandiri ko da makamancin haka da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira madina an tare shi da wannan da kuma wancan habashawa wanda suka zo suke wasanni to kaga waɗancan na mutanen madina da manzana sassai sifanta su mutane ne wanda suke masu son wasa a al'ada ta mutanen madina kaga sun sha bamban mutanen makka ba sanin su ba da wannan su ada ta mutanen madina sun saba al'adar su in ana waɗansu abubuwa na bukukuwa ko su abubuwa na farin ciki yara ƙananu mata sukan dinga yin waƙe shi yasa zaka ga an ce juwari wasu ƴan mata suna kaza kenan ƴan yara mata to suka irin wannan shi yasa wani lokaci za a kai amarya manzana san sai ce Aisha babu wata zabiya cikin ku mutanen Madina wasu na sa abin da yake wargi wani lokaci kuma za a raka amarya nan san sai na ji wata tana wake tana ce asainakum asainakum fa iyana na hayyukum ka gani tana wannan sai take cewa wa fina nabiyyun ya'lamu wa fi ghadi sai annabi sai ce da'a hadha qul alladhi qablahu a bar wannan wuce iyaka wadda dai wancan abubuwan da kike hudi kafin da kaga duka tabbatar da su ne akan yin wannan to mata tsakankanin su ya halitta kama arme su zamanto sun yi irin wannan kawai misali a sallar idi ya zamanto sun yi wannan amma a ce ma ga mazaje samari ko su wannan su zo suna yi wannan ba a san shi ba a gurin waɗanda suke magabata haka kuma a samu manyan mata zo su haɗu su ma cikin maza da sauran suna yi balle har a sa ko a gidan rediyo ko a lasfika ko a kaza mace tana kashe murya kaga wannan haramun ne tunda mace ta dinga kashe murya tana magana haramun ne Allah ya yi hani Allah ce fala taqda'na bil qawli wa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kaga matan manzo Allah sallallahu ma su kwana qala mithla ish yace misalin kamar kaka qala mithla qawlihi kamar fadin shi isbiri ya namsu kira haƙuri yare hatta taskuni har lokacin da zaki zaune darin jalil gida na aljanna gida maɗaukaki kaga wannan suna haɗi kamar tsari ne na mawaƙa da zaka ji mawaƙi yana haɗa abin da yake ba shi bane a haƙiƙa Allah ce annahum yaquluna ma la yaf'aluna mawaƙa suna haɗa abin da ba shi suke aikatawa ba ko su siffanta mutum da cewa zaki kaza a dinga siffanta shi da ko a siffanta da kyautawa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗa abin da ba su aikata to su ma haka za ka samu irin wannan za su dinga haɗa wasu abubuwa ko na girmama Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na abu na addini ko siffanta ibada ko siffanta da'a amma kuma su karan kan nasu ba su da'a sai ma lokacin sallah ma ya huce ma ba su yi sallah ba suna haɗa abubuwa na tsoron Allah su kuma a tare da su babu tsoron Allah matan mutane sun zo sun taru cikin su suna haɗa abubuwa na tsoron Allah babu dogaro da Allah a zukatansu saboda sun zo suna bara da wannan abin suna haɗa ababe na tsoron Allah kwata-kwata sun baro hanya inda ma za ka ga sallar su yesu baka tausayi faƙala hasanun sai ce wannan ma'ana ce mai kyau ma'ana cewa mutum ya ɗauki haƙuri har ya zamanto ya bai zai gushe ba yana ɗauka haƙuri yana ibada har ya zamanto ya zauni gidan aljanna kaga abu ne mai kyau abu ne mai kyau haka sai ce wa aina yakunu haula'i aina suke waɗannan allazina yastami'una zalika wanda yastami'una zalika suke sauraron wannan abu qala qultu hina ce bi bagadada suna a bagadada fa qala yace kazabu yace lalle sun yi ƙarya wallazi la ilaha ghairuhu la yaskuru bagadada man yasma'u zalika dukkanin wanda zai zama yana sauraron wannan abin ba zai zaune bagadada ba so da haka ba za a bar masu irin wannan abubuwa ba ba za su zama to ba suna zauna ba su isa su zauna a bagadada ba an faɗi cewa bagadad gari ne wanda yake farkon lamari masu tsoron Allah su ne wanda suke tattara a nan da kuma waɗanda suke kenan masu ibada da kuma malamai da ma'abuta tsantseni amma daga baya da tahiya ta tahi sai kuma ya zamanto an samu kenan waɗanda suke fajirai azzalumai ma'andama duk suka zamanto sun taru sau da ya zamanto nan ne fadan mulki a ƙa'ida kuma duk gurin da za a ce ma nan ne fadan mulki za ka ga yawanci da akwai ahalin taraf akwai manya to akwai shagala da abubuwa waɗanda suke kenan na aikata masha har zuwa kuma wannan abin ma shi ya sabbaba faduwar daula ta addinin musulunci kaga wannan yana daga abin da ya sabbaba faduwar daula ta addinin musulunci saboda wannan yana daga abin da ya karya lagon musulmi ya zama to al'umma ta musulmi sun sabkar ga abin da yake aula sun kama abin da yake bai da muhimmanci sun shagala da lahau da kuma la'in to kuma da zaran ya zamanto an game abinda kafirai suke yi musulmi suna yi yanzu ya zama taimako yana tare da wanda ya ƙarhi da kuma wanda ya zamanto ya fawa duk lokacin da duniya ta musulmi ya zamanto sun shagala da abubuwa wanda suke na shagala wasanni shagalta abubuwa waɗanda suke na na na na na na, na huce iyaka to kuma ya kaga an samu karya wannan abin ya sabbaba aka samu kare daular musulunci a ƙarni na bakwai ya zamanto tatar suka zamanto suka zo suka karya daula ta addinin musulunci wanda har ma ta kai khalifa na musulunci yana zaune bayan an sa shamaki da labule da duk kariya wata baiwa ana ce mata arafa tana tsaye a gaban shi ana wake tana rawa ana wake tana rawa kawai daga can sai aka harbo kibiya kibiyar wannan da ta dace tsakiyar cikinta sai da ta huto ta bayanta tana rawa a gaban khalifa sai da ta huto ta bayanta saboda haka a lokacin al'amari duka ya zamanto ya cakule aka sankara babu yadda za a iya kai labari ga kuma an zamanto an shagala da duniyar su kuma duk lokacin da aka shagaltu to za ka ga makiya addini su kuma ya su amfani da wannan damakin su yi amfani da damar a wannan lokacin shagalar da aka yi sai zamanto wazirin ma da ya zamanto shine minista na wanda yake khalifa sai zama ɗan shi'a ne shi ne wazir ibn al-alƙami shi kuma yana da manufar shi dama yana ta gurgunta sahiya yana ta ɓata sha'ani ya ƙulla ma wancan shari a tsige shi wancan mayaƙin ya ƙulla mai shari a tsige shi a tsige wancan sai da ya kai duk yawanci mayaƙa da wannan sun tsige su sojoji ba su ce dubu goma ba aka zo kuma ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya je ma ya samu komanda na sasar ya ce to zan zo muku da khalifa ba tare da wani kun sha wahala ba da shi duk yan fada mulki zan tattaro su gaba ɗaya zan kawo su gaba sau da haka yin kuma so ya je ya samu kuma khalifa ce su abin da nake so wannan al'umma ba mun iya tunkara su ba ba za mu iya yaƙi ba da su sau da haka abin da nake gani a tattari manyan mutane kawai da malamai da waɗanda suke masu wannan a tattaro a je a same su kawai a yi maslaha a dinga ba su wani haraji kurum su kyale al'umma a gami suke son a ba su na je na tattauna da su a je ana zuwa kawai shikenan abin nema ya samu daga nan gurin kawai ana zuwa ya aka sa aka ne kowa gaba ɗaya da khalifan da duk wanda suka je malaman da duk wani manyan garin da suka je gaba ɗaya ka musu yankan rago gaba ɗaya ka musu yankan rago akon shi khalifa ɗin daga suka kama shi suka bautar da shi ma dai ƙarshe zaman to sun kashe shi shi ma ibn al-alqami ma da aka ida shi ma kama shi ma suka suka mai da shi wani hadimi wani a matsayin abin shi ma can daga baya suka kashe shi suka shigo suka yi ta yankan ragonsa da kashe-kashensu da abin nan sai da suka kashe a kwana arba'in sai da suka kashe wajen mutum miliyan da dubu ɗari takwas wajen mutum miliyan da dubu ɗari takwas suka yi duk abin da suka yi garin da shi ne garin musulunci daular musulunci da ke da gidan ilimi wanda kawai awa ashirin da hudu rubuce-rubuce karance-karance bincike na ilimi da kaza duk wannan littattafa aka rusa su shi ne za ka irin su alƙazi abu haɓa al-baghdadi yana da littafin da ya kai mujalla da ɗari amma littafin mafaƙudi ne babu shi akan fiƙo da malikiya duk wasu littattafa ya ka ji sunansu amma babu su saboda da suka zo duk suka damara suka ƙara duk abin da suka ƙare suka bar al'umman musiba ta damu mutane kuma ya zamanto ga tilin gawawwaki hallau bayan kwanukan da aka yi hallau dai alloba saboda gawawwaki da wasu abubuwa hallau wata musifa ta ƙara ɓarkewa to kaga duk me ya jayo shagalar wannan wai za a ranna an nuna ka ƙaryatan amarna mutura fiya fa fasa kufiya fa ƙale alƙawli fa da marna tadmira to kaga haɗarin shagaltuwa da masha'a da wasanni da abubuwa na shagalce-shagalce sai su kai al'umma zuwa ga wannan abin saboda haka a wancan zamani bagdad iya faɗi kenan bishir bin al-harif yana faɗi bishir bin al-harif al-harif yana faɗi kenan a zamanin da bagdad take da malamai da masu tsoron Allah a wancan lokaci yake faɗi ka gani sabanin daga baya da abin ya zamanto ya canza shine abin nan abdullahi tuwajir yake cewa fa amma ahlu asarina yace amma mutanen zamanin mu yace fa ajalis khiyarahum fil fashi waqihim falasan yace kai in kana so ma ka zaunar da su a bandaki waqihim falasan ka ba su kudi fa ma ibaduna ba da tahsili da tsani ba su damu ba yace mutanen zamanin mu kai yau ka ce a bandaki ka kiraye su ka dinga ka zaunar da su a bandaki ka ce zamna bandakin wannan in dai ka ba shi kuɗi shi zai zama ban ɗakin bidan ba saboda ba a ka ko ohobo da wani kazamta ko wani kaza ina qala abu abdullah abu abdullah muhammad ibn khasif yace wa mimma naqulu yana daga abin da muke hudu wa qawlu wa huwa qawlu a'immatina wa huwa qawlu a'immatina shine maganar limaman mu annal faqira yace lalle al faqir al faqira nisba ce zuwa ga al faqaru nisba ce zuwa ga al faqaru wannan martaba ce daga maratib wanda yake na ahalin tasawufi a wajen sufaye martabatul faqari wani mataki ne daga matakai na sufanci dole sufanci kaga suna da matakai maratib maratib da kuma tabaqat tabaqat to al-faqr yana daga shi shine ma ibn qayyim a cikin madarij as-salikin yace anna martabatul faqar inda sufiya yace wajen sufaye su martaba faqaru hiya martabatul tajarrud shine mataki na tsiretuwa wa qat'u kulli alaqa ka yanke duk wata alaka ka rabu da kowa wa tahulu bainal qalbi wa kullu alaka tahawul bainal bainal qalbi wa bainal la duk wata alaka da za ta raba tsakaninka da Allah wa zakara yace anna hadhihi martaba wannan martaba ashraful maratib tariq ita ce mafi daukakar matakin tariqa inda wajen sufaye wa a'laha wa arfa'uha ita ce mafi daukaka bal hiya ruhu kullu manzila wa sirruha manzilatul faqr shi ne ƙarshen kowanne wa lubbuha shi ne ma ƙwayar wa gayatuha shi ne ƙarshen ƙoli a wajen sufaye martabatul faƙari ka gani martabatul faƙari kenan kaga saɓanin sufaye ne na yau kaga yan duniya ne tunda sufi zai hau mota miliyan hamsin ma sai ka samu sufayen wannan wani iya ƙauyewa amma kwankin shi yana da wajen miliyan fulanin daji za su yi ta tattaro in ya ce yana maulidi sai a kawo galan ɗari biyar na dungulan shanu sai a kawo ɗan taure sai a haɗa taure ya kai dubu a kai da wannan kahula ne na daji tana shan wala mala su kawo tumbi kuma manoma a ɗauko tumbi na hatsi bahu sai a ishirin ɗan ka kaba ma sai an gani ba kawai ka yi can ka ajiye kawai neman tabaruk sai a haɗa maka kawai ɗan ɗauri ɗauri sili in ya ce yana sabga haddis wala haras gurare wani sai ɗin ko kwamfule hamsin wani ɗin ko kwamfule neman tabaruk sai da haka yasi ta tara kuɗi sai ka samu wani akwant ɗin shi yana da abin nan kai wasu ma kuɗin da gare su aka gaya maka sai ka yi mamaki suna da hilaye za ka gani ɗaruruwan muliyuka ka gani balle ya ka ce ma na wasu guraren za ka sha mamaki shi yasa za ka ga wasu aidiyansu suna daga wanda yanzu ka ɗauki wanda ya riƙe khalifancin ɗariƙar tijjaniya wanda ya rasu daga cikin akwai da ɗan sha'iya daga wanda ake lissawa su amma su kuɗi na afirka kuɗi ne ɗafin kuɗi ne amma su kuɗi na afirka yana daga ciki saboda an yi amfani da damai an tila abin duniya an tara na gani to yanzu nan kayi zancen da allah wanda mutum yana da gurare na abin nan ana lissawa shi a matsayin waɗanda ake ga sun danno kai sun shigo cikin layin masu kudaden afirka saboda me kenan an yi amfani da damar da za a yi amfani da ita abin nan to kaga yanzu wannan ai baka kwatanta su da waɗance yanzu irin su bishiyar wasu da takalmi su yawo da takalmi takalmi ma babu su to kaga kaga yanzu wannan ka ce mai akwai martabatul faqari إذا احتاج وصبر يتي ونقول أنا الفقير يتي مريدي إذا احتاج أما شيخ الإسلام يتي شيخ من أروني يتي إسلامي نينا سوبا يجا دكا وانا سالك يوند زي شيخ تفركز إذا احتاج وصبر إن بقاتا تكاما شو وصبر يدعو جهه قولي لم يتكلم أو تنسكا أما لم يتأفف شيني دي لم يتأفف بكامي إلى وقت زوا غلوكتي yaftahu Allah lahu wanda Allah zai yalwata mai kana a'la shine mafi daukaka lam yatakaffaf bai mai tsama mutane hannuwa ba annal faqir idha hataja yace muridi in bukata ta kama shi wa sabara ya dauki hakurin wannan talaucin umci ya same shi da talauci da rashi yace sai wa sabara ya dauki hakuri lam yatakaffaf bai dinga mai tsama mutane ba hannu ya nemi su bashi ila waqta yaftahu Allah lahu har zuwa lokacin da Allah zai fattaha mai kana a'la to yafi zamantowa madaukaki yace kenan in ya zamanto ya yanke alaka da kowa ya zamanto ya kai matakin da tsananin talauci da tsananin wahala ya kai ne amma ya jure ya haƙuri bai ce ba ba wani ya taimaka masa har ya samu fatahin Allah yace to shi yake da kolin matsayi kaga kenan a martaba ta zubaye ba rama ka zo kana a bani dan gausin yasu ko ka ce a ban dan kaza a ba man ajaza an sabari yace su kun da ya gaza hakuri kana su'alu aulabi to wannan bara ma sai dace mishi amma nan mai abin ne yace yace hadhihi ibara zahiru la yanasub ma dalil al yace wannan ibara ba za ta dace ma dalilin da ya ambata ba yace fa man ajaza an sabari wanda ya gaza dauka hakurin talauci daga tufayi kana su'alu aulabi to bara ta yi mishi ala qaulihi sallallahu alaihi yace a kaida fadin maki da yace la in ya'khudhu ahadukum habala da ɗayan ku zai dauki igiyar shi ka gani amma da ta fa man ajaza kana sabru wa adamu su'ali auladihi fa man ajaza kana sabru wa adamu su'ali auladihi da zancan suka ce lasa qamal kalam da zancan ya daidai fa man ajaza wanda ya gaza kana sabru to dauka hakuri wa adamu su'ali da rashin roƙo auladihi saboda ne liyanna nabi sallallahu alaihi wasallam la an yaquza ahadukum habala da ɗayan ku zai ɗayan ku ya dauki igiya fa ya ti bi huzami hatabin ya zo da kiraren ice sai da ya kare mutunce shi shine yafi an yi takaffafan nas ya dinga mai tsama mutane hannu wa naqul yace muna cewa inna sarkal makasib lalle barin tsuhurwuri barin sana'a gairu ja'izi wannan fa haramun ne bai halitta inna an inna sarkar makasibi barin sana'a gairu ja'izin bai halitta illa bi shara'ita sai da wasu sharuɗa marsuma wanda suke abubuwan rubutawa mina ta'affufi na kame kai wal istighna da kuma wadatuwa amma fi aidin nas dole yan ya zama to zaka kame zaka wadata daga abin hannun mutane wa man ja'ala su'al hirfa wanda ya maida roƙo shine sana'a ka gani wa huwa sahihun alhali kuma lahin shi ba makawo ba ba gurgu ba fa huwa mazmumun fil haqiqa yace a haqiqa wannan abun zargi ne kharijun kuma wannan ya fita daga dariqa kaja abu ne kharijun yace wannan ya fita daga dariqa kuma yace inna tarkal makasib ghayr ja'iz mutun ya fasa sana'a bi halitta saboda haka kana matsayin malami muhaddisi kaza ya zama to kana da sana'a noma kiwo sana'a kasuwanci dole ya zama tukuna wannan ran alhamishi juma'a ka je kai sana'a ko kuma in damuna ta yi ka je kai noma ko kuma ya zama to kana dabbobin da kake kiwo ko wata sana'a ko ka samu kuɗi ka bada musaraba ko kuma ka je ka ka rinka wani dillalanci ko ka rinka kaza kaga duk da kai sana'a da ake yi da ɗaliban ilimi in ma kana ga ilimi ya shagaltar maka da wannan sai ka je ka rinka dillalanci to yanzu muna dillalanci ne za ku sai da gida za mu nemo mai sai kaga sai ka yi abin nan in ka nemo ga mai sai ga mai sai da su baka haƙƙinka ta ka zama ɗan tsakani to yanzu muna kore duk wanda ya turka za mu kai ni abin nan in kuma da janye ka kaje ka so ko ran alhamin shi kaje ka so ka sai da kai abin nan ko kuma kaje ka ran alhamin shi in ga wani ya zo zai sai rago ka san rago mai mai mai kyau mu je ayi abin nan kaje ka mishi tsakani ga mai saidawa ka saida musu ka gani ka musu tsakani in ya so wanda ka kama mai sai ya saya ya baka haƙƙinka kuma rabuwa kaje kai nan ko kuma kaje kasuwa kai sana'o'in ka irin da su Abu Hanifa so ne duk suke kasuwancin su saboda haka kenan kana kwama karatunka a gehe ɗaya kana kasuwancinka kana kwama karatunka kana kasuwancinka shi kenan kayi abin nan zai rage illa bi shara'iza sai wani sharuɗa marsuma wanda ake abubuwan rubuta mina ta'affufi dole in dai har ba yi sana'a ba sharaɗi na farko mina ta'affufi ya zaman to ka kame kar ka miƙa ma wani hannu wani sigina an ma fi aidin nas ka wadatar daga abin hannun mutane kar ya zaman to kowane lokaci kana tsammani ba ma ka roƙe su ba tsammani ma haram ne ka dinga ma tsammani kana tsarewa na zai bani kana lissahin zakarwa ne a wata kaza ke huddawa wani kaza wanda ma haramun ne ka ka dinga ma mutum lissahin zakar shi wanda ma haramun ne wani zai sai da gidan shi ina ganin an sai da kawai ciki ina da wani kaso a cikin sha Allah ina tsare ina sa ran zan samu wani abu cikin wannan ma haramun ne ka gani wani ya yi kimki lalle ya samu kaza wannan ma kaka tambaya to tiya nawa aka samu shi gaskiya zire na samu tiya dubu a masha Allah Allah ya albarka Allah sa a ce lafiya kaga shi ma tunda ka ce Allah sa a ce lafiya dole da yanzu kenan iya abin nan rayo shi za a yi kimshe kaga kana tambaye shi a ba yi wannan wa man ja'ala su'ala hirfa wanda koyi mai da roƙo shine sana'a wa husayn kuma yana da lahiyawa fa huwa mazmumun wannan abin zargi ne fil haqiqa kharijun kuma ya fita daga ɗariƙa ya fita kenan daga ɗariƙatun sufiya wani ƙuli ya ce muna ce inda almustami a ilil gina mai sauraron waƙa wani malahi da kayan shagala fa inda zalika kama ƙalar salasalam kamar yana nan sassa ce algina ku yin bitun ya faƙa filkarfi waƙe yana tsirar da munafunci a zuciya daga ibn mas'ud daga manzon salasalam bai tabbata ba marfu'i amma ya tabbata a matsayin makufi zuwa ga abdullahi ibn abbas sai dai kaga ibn abbas babu yadda za a yi kawai gaba gaɗi ya ce waƙe yana tsirar da munafunci dole in ma wani ijtihadi in ma kuma ya ji daga manzo Allah sallallahu ka gani to wannan kaga gama mutum haka gama gari ina kuma a ce maka malami ka zo ka zauna kana zamne wata budurwa tana waka kana gyada kai kana gyada kawa kaga yawanci a maulidi abin da ake kina a zuwa zauna sai a ce to 'yan mata dai za su yi bege kaga kuma duk mutum yana zaune har carbi yana faduwa ta gani imana kaga yawa za ka ga wanda dole ma a samu wanda azum tun da an zauna ana saurare ana gyada kai ana billa shine kage gada maulidi ya wuce su dinga arman ɗiyan mutane akwai wanda arman shi maulidi zuwa maulidi dan ya armo shi kenan kullum suna faɗa da samari wance yana mai Allah ya sai armu gudu ya ka zo ana zaune can gurin suna kalla abin aka ida kuma ce to wata yarinya kaza sai a kira yaya wannan kuma a ina ne ina ne gidan su biyar wace ce ka gani biyar wace ce shi yasa da gwanda da maulidi ya kama har ya huce kullum sabon kayan ke sa in kayan da ya sa yau bai sa shi ba gobe su zai sa kayan da ya sa bai sa ba gobe su zai sa kayan da ya sa ba gobe su zai sa saboda ana ana haɗewa Allah kare mu to kaga abin kumiya ne al'ada ma ta bahaushe al'ada ma ta bahaushe a ce dattijo mutum mai shekaru ba yaro ba kana zaune yan mata suna waka ai abin kumiya ne ka cire ma ko ba malami ba ma ban ce ma ba lattijo irin wannan abubuwan zai zamna ya saurare su balle kawai ka zo ka zamna yan mata suna waka kana zaune a gurin da sunan mana wannan yakfur yace ka in ma bai kafirta ba fa fiskul la mahala wannan wa fasikanci ne la mahala ma'ana halitta wannan kaga zai iya kawar da mutum Allah kare wallazi na tsaru ya ce abin da muke zaɓa kaula in masina maganar jagororin mutarkul mira dini barin musu addini magabata suna nesa da abin da yake jayayya da kuma musu addini suna ƙin musu addini musamman ma musu da waɗanda suke yan bid'a sau da lakara masa lau yana daga ƙida su ahalus sunna wal jama'a tarkul mira barin jayayya da ahalul mubtadi kamar yadda Usman Sabuni a cikin itiqad ahlus sunna a aqidatu salaf yace yana daga aqida ta magabata kenan barin wannan abin bai daga ci ahlus sunna zo na tantaunawa da wanda yake to akan me za ku shi dan bid'a ne kai ahlus sunna ne ita tantauna ana yin ta ko kai kake da gaskiya ko ni nake da gaskiya to yanzu ma'ana ku tantauna akan bid'a ce gaskiya kenan ka bar sunna ka hau kan bid'a sannan nace za mu tantauna ɗayan biyu ko gaskiyar tana guri na ko tana wajenka to yanzu kenan ma'ana mu tantauna in kai kake da gaskiya in koma in koma ka aqida ka kaga wannan ba yi ba yi wannan bai daga aqida ta ahlus sunna wal jama'a wannan shi yasa ahlus sunna ma in irin wannan sun zo suka likewa kullun wasu kuma suka nesa da wannan wannan yau yace tarkul mira fi dini barin musu addini wal kalamu fil imani magana dangane da imani makhluquna ghairu makhluq halittar Allah ne ko kuma ba halittar Allah ba ne wanda yana daga waɗanda suke kenan mubtadi'a mu'tazila suna da wannan aqida din shin wai imani halitta ne ko ba wa man zama anna rasula wasitun duk wanda yake riya cewa annabi sallallahu wasitun tsani ne yu'addi wanda kawai aikin shi isar da sako wa annal mursal ilaihim afdal wanda ma ya kama sakon sun bi shi fa huwa kafirun billah wa man za'ama wanda yake ri annar rasula aikin manzo wasu tsun yu'addi kawai shi aikin shi wasu tsane zo ya gaya ma sallah kawai shi ya gaya maka ga inda zaka bauta ma Allah shi shine aikin shi amma bai da fifiko da wa'anda ya kama kamar misali ka aiki wani mai aike ya je kai ma ma'aikinka ko ya kai ma malaminka abu kaga shi wannan wai wanda ka bakin misali ya kai ma'aikinka to sai suka ce shi matsayin manzo kamar ta aike ni ko Allah ya aike shi je ka kai amma waɗanda ya kai ma ɗin to za a iya samun ma wanda ya su sun hima manzanni ɗin Allah kare mu fawwa kafir ya ce wannan kafiri ne ahlu hadithul wujud wanda ibn arabi hatim ya sa yana daga nan gaba gaban su da ibn al-farid shi ma yana daga nan gaba gaban su duk sun tsaye akan cewa wali yahi annabi wali yahi annabi su a wajen shi yasa ɗaya daga cikin sai ke cewa maqamun nubuwwati fi barzakhi waiƙar rasulun dunar wali ya ce matsayi makami matsayi wanda yake na annabta yana a wani tazara wani tsakani matsayin annabta yana wani tsakani waiƙar rasul ya ɗara matakin manzo wa dunar wali amma kuma bai kai ba mataki na wali bai kai ba mataki na wali to kaga kenan a aƙida irin kenan tasu shi yasa ibnu arabi yana cewa haqiqatul risala ya ce shi haƙiƙanin girman zance da kuke ga iblagu kalami kawai matsayin shi isar da saƙo ne min mutakallamin ila sami'u daga mai magana zuwa ga mai saurare bayya halin la muqam yace to shi manzanci hal hali ne la muqam ba muqami bane amma muqami na annabza na walizaka tana sama da wannan kenan in manzo kin wali ne to kenan ya kai wancan muqami din yace fa huwa hali hali ne shi manzanci la muqam ba muqami bane ya ce wala baka alha kuma shi bai da wanzuwa ba rin kaza tabli bayan ya riga ya isar to shi ke da an kare kuma bai da wanzuwa saboda ba makami ba makami bane ana ruwan tsawa yana cewa innal waliya ya alamu ilmaini ibn arabi kenan yace shi wali ya san ilimi biyu ilmin shari'a wa ilmin haqiqa wali ya da sanin ilmin shari'a da ilmin haqiqa ma'ana zahir da yace wa ta'wil wa tanzil abin da ya shahi qur'ani abin da ya shahi tawili haythu inna rasula min haythu huwa rasula ta yadda manzo shi manzo ne laysa lahu ilmu illa bi zahiri tawil wa shari'a kawai shi ilimin zahiri da shari'a ya sani amma wali yace shi kuma shine san ilimin hakika wani daga cikin su aka ce min innal khalqa kullu mutatal wa'i muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai ran alkiyawa duk al'umma za su zama suna karkashin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sallahi inna liwa'i la adam min liwa'i muhammad liwa'i min nurin tahta tahta uljan wa tin to duk irin wannan maganganun da kawo rici zaka ga su duka a wajen su da kwai irin wannan Allah kare mu yace to duk wanda zai faɗi wannan fa huwa kafir wa man qala bi isqatil wasa'id wanda kuma zai faɗi cewa lalle babu tsani na manzanni alal jumla fa huwa kafara shi ma ya kafirta wanda shi kuma zai ce ai kai tsaye shi yana karɓa ne daga wajen Allah kaga gulatu sufiya da kuma da suke ta su suna amsa daga wajen Allah ba wasita suna saurare mubasha daga cikin su akwai ibn arabi an rawaito ki cewa wal waliyu yastamittu al ma'rifa shi wali yana samun karfafa da ilimi min hasi ya'khudhu al malak sai da malaika ke karbo allazi aji bi dawri ila al abiya wa rusul shi kenan inda malaika ke amsa wa kama manzanni da annaba ya ce to wali shi ma sanan yake karba to ya ce wa man qala dukkan wanda zai faɗi bi istatul wasa'idi ya ce wai shi kai tsaye yana amsar sako ne daga Allah babu wasu ta manzanni alal jumla faqad kafara a dunkula wanda ya kafarta wa min mutaakhirihim ya ce yana daga maganganu na mutaakhirihim wanda suka zo daga baya baya daga cikin kenan mutaakhiriman sufiya wa min mutaakhirihim yana daga wanda suka zo na baya-baya daga sufaye al'imamu imam abu muhammad abdulkadir bin abi salih abdulkadir bin abi salih aljiyani aljiyani shi da abdulkadir aljilani shi da abdulkadir bin abi salih bin abla aljiyani alhambali abu muhammad an ayyana shi a jilal a shekara ta 471 ya shahara da gudun duniya da ibada wa kana ya kulmin amali yadihi yana da wata sana'a da ita yake cin abinci za a tsitu wa shahara an batan shi ya shahara ya ya samu shuhura min kibar sufiya yana daga manya-manyan sufai hatta nusubat ilayhi tariqatul qadiriyya har ma ake dangana mai tariqatul qadiriyya wa hiya min turqi sufiya al mashhura imam zahabi yace a shaykhul imam al alim al zahid al arif al qudwa shaykhul islam yace alamul awliya a cikin nihaya yace yana daga cikin ce abdulkadir kabiru sha'ani wa alaihi al-ma'akhad fi ba'd aqawilihi wa da'awi yace amma dole yana da ma'akhad akwai abubuwa wanda suke na yana da wasu abubuwa sun tube makama a bangaren maganganun shi da wasu abubuwan shi da wannan yace amma ba'd zalika makdubun alaihi wasu abubuwan ƙarya ce ake yi kamar su zaka ji suna yin ƙaryar wannan an karɓi ran wani muridin shi kuma sai iyalan muridin suka kame kuka shine sai ya ya ce ma mala'ikan mutuwa ya maida mala'ikan mutuwa ya maida mera sai shako mala'ikan mutuwa ya karbe jakar rayukan ya zazzage ta duk wanda aka karbi ran shi ma a ranar gaba ɗaya aka maida makuwa rai wai sai mala'ikan mutuwa malakul mota ya je ce ma Allah ka tura ne in karɓo ran wani ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza ka gani shine kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce mai dan mi kai ma da ka amsa mai ai sun karan farko ka ba shi ran ɗin shi kenan amma yanzu ga shi an samu asarar rayuka yawa kaga dai an mai da mahalla to kaga wannan kawai ƙarya ce irin tasu lokacin suke tsayi ta gani kuma suke alfahari ma da wannan akwai wani kasa na ɗaya daga cike ke cewa wane ne wanda shehun ya karɓe rayuka a hannun mala'ikan mutuwa wane ne wanda shehun ya karɓe rayuka a hannun mala'ikan mutuwa yake alfahari da wannan ka gani hasahin kasuka kafin abubuwa su tsaye yanzu kaga irin wannan bai haɗe su duk da yanzu ma da kun yi masu hodi kaga akwai irin wanda suke hodi a ce ana tahiya shehu ibrahim direba yana tuka mota sai kwankwatsa yaro direba ya mutu a rikice yana shehu yaro ya mutu ya gigice saboda haka kawai shehu sai hoto ya ce yaro ta shi kawai sai yaro ta shi tula da gudu ya sai gida ka gani yaro ya kwanka ya tashi tsaya yaro ta shi ruga da gudu ya sai gida ana tuka jirgi direba aka fara ba da alama shehu waya aka yi mai man jirgi ya kare sai ya fada wawa shi kenan kawai karama shehu shi kenan kawai kaga wanda daga shi abin kasan kawai abin wannan ne to kaga har yanzu da kawai masu haɗin wannan wani abu kuma tsakanin su ne da juna suke haɗa abubuwan su suna alhini bai haɗuwa a waje to wasu abu ya ce ba su zalika makazubun alibi wasu abubuwan ƙarya ce ake mishi saboda haka an nakalto daga shekul islam an tambaye shi hal kana lillahi waliyun ala ghairi itiqadi ahmad ibn hanbal wai aka ce ma abdulkadir jilani shin wai Allah yana da wani wali wanda yake kan aqida da sake ba aqida ahmad ibn hanbal ba fa qala la yace la la kana la kana wala yakun yace bai kasance ko ba zai kasance ba bai kasance ko ba zai kasance ba a ce ma wannan wali ne kuma aqida shi ba aqida su ahlus sunna wal jama'a bai ce bai kasance ba ko bai kasance ba kaga dai ce bai kasance ba kuma bai kasance ba in dai wali ne ai dole ya zama yana ka aqida an yi wali kuma bai bin sunna ibn kathir yace wa yadhkuruna lahu aqwalan wa af'alan wa mukashafatan aktharuha mughalatun yace mafiya zurfafawa ne wa qad kana salihan wali'an kuma da ma haka ne duk mutumin kirki zaka ga ai ana mai wannan abubuwa annabi isa alaihi salam kaga masoya sun wuce iyaka da shi shekul islam bin taymiya din nan da gashi da muke karantawa amma kaga da yawa ai sun wuce iyaka da shi an samu kaga abubuwa ai ne yabo da ya rasu da yawa wanda da dama daga sufaye waɗanda suke tahiya majalisin shi suna sauraron maganganu wanda suke na gyaran zuciya ka gani suna sauraron maganganu na gyaran zuciya to iri-irin waɗannan wanda suke taya suna saurare da ya mutu su kuma su baye ne sai suka yi tayin rasa'i suke tayin baitattuka wanda suke na wuce iyaka na ka'idar su ta su baye shi ne za ka ga ibn abdulhadi ya tattara cikin al'udun duriya da ya tattara su duka sai ya tattara duk abubuwan ma kila fiye duk abubuwan da aka haɗi akan shekul islam na rasa'i yanzu mu sai mutu kaga tattara ake diyaban da aka yi misali ma ja'far da yaro kaga sai aka tattara a cikin ayyami sai aka tattara baitattuka irin wanda su abu su maye suka yi rahimu Allah ta'ala irin su abin da wanda duk suka yi sai aka tattara su irin su wanda su abin da suka yi nazir fi inuwa duk sai aka tattara ci a yami duk wanda ya rasa'i sai a ɗauko rasa'i sai a sa ciki duk wanda ya rasa'i sai a ɗauko sai a sa ciki to shine ka'ida in malamiyar su kenan duk abubuwan da aka ce sai a tattara sai a sa wani yana da wata risala shi ne can sai a ce to kawo wani yana da baitutuka ɗari ne a kan rasa imanin sai a ce to sai a gama a dunkule to shi ne ibn abdulhadi sai tattara dukkanin maganganun rasa'in da aka yi ma shekul islam a cikin al'ukudu da riya fi manaɗin shekul islam bin taimiyya to za ka ga a ciki ba ka gaba ƙetare iyaka na su irin su ibn abdulhadi ɗaliban da suka kwankwaɗa ƙida su ba ka gaba abubuwa na ƙetare iyaka to amma an kawo baitutuka da wasu maganganu na wasu sufayen da suke halartar majalisin su kuma kaga dama su suna zuwa ne su samu maganganun gyaran zuciya wasu ɗalibai ne na larabci na shekul isra ka gani wasu ɗalibai ne waɗanda suke na abin da kenan ba duka bane ɗalibai na aqida kaga ai kana samun wani majalisin da yake zuwa majalisin lugha kawai yake zuwa majalisin lugha kawai yake zuwa ka gani lokacin da malam umar ya dawo da aka sa karatu kana akwai waɗanda muna karatu tare da su su karatun da suke tahiya tana tahiya darasin nahawu ne kawai da mukamata da hariri kwanan nan ma da aka dawo darasin mukama da kawai da yawa za ka ga su duk sai suka cika duk su shige ne suke ta tahiya kai amsa ku ba su saboda kullum kai Allah kare mu da bid'a wannan Allah raba mu da bid'a kai usulul salasa ma baka kullum su ka rasa ina za su je da luga kai lugan ma bata ma amfani ba so da lugan ka bata sa ba ka fassara qur'ani fassara ta aqida ta ahlus sunna wal jamaa sanin lugar ka bai sa ba ka fahimci hadisi a ƙa'idan dai ita kuma lugar ɗin a baban ma na tun mulwajin ilabi ne fa huwa wajib wasila ce kawai ta fahimta qur'ani da sunna wasila ce ta fahimta aqida sahiha ka gane qur'ani kakka mishi tawili ka san ga yadda fasara shine ma to su lokacin ya suke tahiya kawai da rasulun suke zuwa randa ake kitabu tawhid ba su zuwa randa ake kaza ba su tahiya ha aka yi dabara ya ka dan silka to aka ida sai su tashi wasu ma sai su koma gehe suna dariya ma ka gani aka sulka ma dan dai kawai dai wai a ceto su dai a dai samu dai a fahimci abin ake dan sawa kenan sai a dan sulka da wannan da a musu wayo kenan dai su zo su su gane dai addinin ka gani to aka wancan sai tashi mana muna da uzuri ne ya gole da Allah biyu sana aura ba ya bi aure sai yuridu ne illa firara ka gani saboda kaida ne shi aqida dai baka da baka iya zama lokacin da nan sai ce musu qulu la ilaha illallah tuflihu kaga fa hasu hatta tahumur luhash fa qalu aj'al al alihata ilahan wahida yanzu duk wannan wanzu a mai da duk daya a ce duk a zauna wannan abubuwa a ce ba ai kaza ba sai ka ji wani ya taso ka ji ma an ce ba filau ka ji kuma yau ma an ce qur'ar annabawa ma wai ka gani duka suka yi sa abin da kinsu Allah kare mu to kaga masoya suna nan kenan ba za ka ce ba duk abubuwan da aka faɗi a can ake haɗi kan Sheikh Abdul Qadir wannan masoya ne suke faɗi wannan gobe yanzu misali Malam Jafar Allah ya shi da rahama kaga ai da koyi dan da gade ta suka shiga abin da yake kira kai mata suke wannan ba ɗaya zala bane ne a wannan ba ne wannan ai mutum ne wanda yake ai ya ce kaza ma ai kaza kaza ka gani saboda bayan Allah Allah yana sa musu wata kauna da so wajen da al'umma in dai kana faɗin gaskiya dan Allah kake yi to ko bayan raso ka yi Allah subhanahu wataala ya wanzar da ambatanka a bayan ƙasa sai Allah ya sa saboda alƙawarin Allah ne wannan shi yasa zaka ga yanzu ana wata gardawa fasulul khitab sai a dauko ta kit'a da man jabar kawai sai a dinga yada to gashi malam ma ce kaza gashi kaza kaza malam ma ce kaza ka gani in ka yarda kuna nan aka kawo maka wani dan kiza malam ya faɗi magana a kanka kenan ka gani har ma yan siyasa ka ɗauki misali da ya yi magana kan wani da aka sa da ya faɗi mutumin sai da aka zo ana tarkicewa zai da aka zo ana tarkici aka ce a malam ba wannan bai ke ne shi ko malam wannan yake ne kaga bayan Allah Allah ne ke firasa ce firasa ce kaga firasa ce Allah subhanahu wataala yake haska kama bayan Allah saboda haka kawai yake ji tsawon wanda ya hodin waye ya ja baya abin da yake waye ya ja baya abin da yake wasu ma he ma kara ma suka yi amma yanda ma malakin yayi magana a kansu yace da kwai wani mutum a munafikai da zafar munafikai ko yace da kwai kaza kaza bayan ya bayyana su ya ce da kwai wani mutum wanda yake zaune a lagos wanda yake kaza ya ce duk rubuce-rubucen shi in ka gan suka addini ne da sukan musulmi da kaza duk za ka fushewa ne ya ce baka ji bai na faɗo wata duk rubuce-rubucen shi ya ce yana da rubuce-rubuce da yawa da ya akan boko to mutumin da ya samu sarauta ba a gani ba yayin mun ba ba haida ta shahe mu ba ya zo tara malamai da abin nan da masu mulki duka ya ce aihuwa an yawa wannan ba kaza kaza kuma su malaman gashi suna ga yafi su ilimi ka gani saboda sun san abin nan ne ana zancen maktaba shawa da aka kwashe littattafan da aka ɗebe da zai wata littattafai na sama da miliyan wajen ɗari ka gani na sama da miliyan ɗari ya bari nan gurin ya ce ma ya yi oda na miliyan arba'in ma suna hanya kan na turanci kan na wane ne wanda yake hallaka mutane Allah kare mu kare sau da haka Sheikh Abdulkadir iya daga waɗanda suka samu wannan kyakkyawan yabo ɗin haka zuba na Rajab Allah ya kanshe da rama bayan ya ambata abubuwan da ake jira ce wani Sheikh Abdulkadir ya maula ta'ala kalamun hasana fi tauhid yace yana da magana mai kyau a tauhid Ibn Jibril yace anna aksar ma yuqalu an مثل هؤلاء من أمور لا تتوافق مع الشرع لم يقولها ولم يفعلها yace duk mafiyan abin da ake cirewa a ce ya ce kaza marasa kyau bai faɗe su ba shi yasa ibn qayyim a cikin alkafi su shafiya yace fal mursaluna jami'uhum fi ma kutubihim yace fal mursaluna jami'uhum ma kutubihim qad sarrahu bil qawli lir rahman wa kana la ijma'uhum shaykhul wara wa din abdul qadir al jilani ya ce manzanni ga baki ɗayansu da littattafan duk da aka samsar musu ya ce sun bayyana bil fawqil rahman sun bayyana ce Allah yana sama ya ce gaba ɗaya littattafan da aka samsar ma annaba duka sun bayyana ce Allah yana sama ya ce wa kana na ajma'u ya haka zo man ijma'un su shekul wara malama shehun malam al'umma wa dini shewa addini abdul qadir jilani yace shek abdul qadir jilani ka gani to kaga masu ce ana zagin waliyu to gashi shekul islam ya nakalto magana shek abdulkarin algilani a cikin istiqama ma ya yabe shi da kyau ibn qayyim shi ma gashi ya hakarto magana kaga wanda ake magana kansu irin su ibn arabi ne yanzu can kazamtan magana kuma in ka ce ba haka ba dauko fususul hikam ka gani littafi ne ya gira da kadan ya huce wannan wannan din al-fususul hikam da kadan ya huce al-fatawa al-hamawiyya kaga yanda ibn arabi yake mai da Allah kamar sa Aisha duk ya huce matakin manzanni ka ga yadda yake ta'antarwa yake hudu maganganu na abin nan ka gani to kuma yanzu wannan sai ka gamar taba shi kai ko wanda yake zagin ma'ayin ka yake kaza ka gamar taba shi to ka gani to wace martaba ce gare shi kuma yanzu kawai mu dawo mu dinga ce mai shekul akbar irin yadda su suke hudu ka gani ko mu dinga yaba shi ko mu ce rahimahullahu ta'ala mutumin da aka yanke ma hukuncin kisa na ridda kuma yi mu dawo muna cewa rahimu Allah ta'ala ma kana lil nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim annahum ashabul ashabul jahim ko wa ma kana istighfar ibrahim kaga ibnu arabi hallaju da duk irin in ka nema musu gafara fa sai in ka nema ma fir'auna gafara ka ji inda yake ka liƙa haka ga abin horon ratsa hotar to su kuma a wajen su shekul akbar ne kai kuma yanzu in ka nema musu gafara sai ka nema wa fir'auna gafara kaga daga ba karama ba ce ba abu bane ba haka na furu'a ce maliki da shafi'i da ayan yin sabani da imam maliku da abu hanifa ma duka kuma ana zama ana cin abinci tare duka ana komi kowa yana cewa kowa rahimahullahu ta'ala ko inda ake cewa rahimahullahu ta'ala amma in baban aqida ne shi wannan babu wannan abubuwa din qala fi kitabil ghunya a kitabul ghunya ghunya ta talibul haqq na shan abdul qadir al-jilani sai ne wanda yake an buga shi wanda abdul jabbar yace zai ma al-ghunya sharhi mujallad 40 amma ma'rifatu sani bil ayat amma ma'rifatu sani bil ayat wa dalalati yace ma'rifatu sani sanin Allah bil ayat da ayo da lalat da hujjoji ana waje al-iktisar a fuskar kaga godiyar Allah ko yanzu duk irin yadda aka yi ta cin zarafin su shekul isra gashi kowa ma yaban sai har su ba ma yaban sai suke sai mun kai har su ba yaban suke malam Jafar kin da suke cewa jinin shi ya halatta kaza kaza gashi dai kowa ma yana yaban shi har ma shehu sai ce mutu na ana sayan ta da kuɗi sai sai ta ko to amma yanzu irin su irin su Abu Jabbar kaka irin su Abu Inyas kaka shi sufi da ma karshen gona su sufiya wa karshe hukuncin kisa ne su da matan da aka biyo tarihi da za ka gari yawanci wannan duk haka ne duk haka ne duk hukuncin kisa ne duka yawancin su duk aka biyo in ka dauke su ja'ad bin dirham su ja'ad bin sabban su bucir bin riyas al-marisi ka gani su ibn arabi za duka hukuncin kisa ne da yawanci tun ka dauko su ka biyo tarihi za ka jan cewa an yi wani sufi wanda yake mai kaza kaza kaza aka haɗu duka aka ce kawai hukuncin kisa ne shi ne kaga kwanaki suka ce a wannan abu hanyar izala ne suka kulla shi dole yanzu kuma mun dawo daga wancan abin saboda muka kyale da ɗaiɗaya za su ringa sawa ana mana hukuncin kisa kenan na abu jabbar ɗin ma sun shanye dole yanzu a gama ƙarfi da ƙarfi kawai bai yi ba wannan abubuwa duka kariya ma ke bada eh kariya ma ke bada ka gani saboda sun tsaya sun leƙa tarihin sun ga suka ce dan mi za a ce duk daga cikinmu ne abu inyas an yanke mai hukuncin kisa wala an yi kaza za mu bari kawai ya zara su daga cikin su ba abin nan mummu ne za a ta yanke ma hukunci ka gani to mu dama ka ji sun haƙi ƙarya ce wa kawai waye ya ce annabi mutum ne waye ya ce kuma aka zo he a ƙure yanda ga shagur sai na ƙure haka ne ko gobe aka zo ƙure ake wane ne ya ka hurta ya ka zo kuma da ƙarshe sai a kore su kawai a kore su da karshe ma kawai sai a rasa wanda zai zo tsaya kwanan nan suka ce dafta sani ya rida kwanan nan suka haɗa aka taru har wata mace ta haɗa musu abinci aka yi yanka aka ci abinci aka yi godiya aka ce ta wata mai kaunar manzana ta yi abinci mai daɗi suka gaggamu suka tattar suka yi taron haɗa ƙarfi da ƙarfi da kasa sani ya rida aka yi kai ƙara aka haɗa majalisun malamai na kano aka je ya tura wasu wakilai bai ma je kotun ba suka je ni shara ko an kore ta ko ana yin ta ne wahalallu ka gani to kaga kawai ƙarya ce haka kuma suka saba ba yau bane ba haka dama suka saba dama in ka biyo da aka wasu shekul islam don haka ne to haka aka saba sai imam ahmad bishir bin bishir bin riyas al-marisi ai ta jira imam ahmad ya halitta yace shi kan in ma ana shakka shi zinihin ma akan shi ba akwai yadda jinin shi ya lafci dakon jinin na imam ahmad ka gani to da haka ne ba irin su imam al-barbahari duk sai da aka yanke musu hukuncin kisa duk wannan da ka sani a imma din nan duk ana ta yanke musu hukunci ba da kan shekul islam bane ko aka fara duk a baya dama duk ahlu sunna ana musu wannan a ce kawai wannan yayi ridda wannan kaza kaza da gani irin su ibnu kuzaima kitabu tauhid din ma ce ne suke kitabu shirk kitabu shirk suke ce ka gani irin su sa'id darimi duk sai da aka yanke musu hukuncin kisa ya ce amma ma'rifatu sani bil ayat amma kaga an san da ake yi hukuncin kisan duk ba suna nan ba duk waɗannan aka yin kowa in aka zo sai a kure su wasu kuma aka ce to a zo majalisar tahakum tahkim ya ka zo sai su ki halarta to kai an yi karan ka kazo ina mai karana shi kuma bai zo ba a yi a ƙara zauwa kai ka zo ina mai karana an rasa mai karan naka wanda zai zo ɗaya a yi shari'a da kai an rasa shi daga ƙarshe ka je ga wani Allah je kai sha'aninka wanda ma ya taɓa ka ba sai an mishi kaza amma ma'rifatu sani bil ayat sanin alsani makajin kowa da komi bil ayat ta hanyar ayo da lalat da kuma dalilai ala wajhi al-istisar a fuska ta takaita fa huwa shine an yi arifa bawa ya samu ya sai kan yayi sakankance ya kina annallaha wahidun kasance Allah wahidun ahad wahidun shine wanda yake makadaici ahadun wanda yake guda daya wanda bai da na biyu ila an kala wa huwa bi jihatul uluwi shi a bangaren ɗaukaka mustawin alal arshi Allah ya daidaita ga arshi kaga daga dalilai wanda suke nuna uluwi akwai ne dalilai na istiwa'i duk suna nuna uluwi na Allah subhanahu wataala daga dalilai wanda suke nuni a bisa uluwi dalilai wanda suke na sabkar da ayoyin qur'ani suna nuni akan wannan dalilai na uluwi dalilai waɗanda suke na fawqiyya suna nuni akan wannan dalilai na uluwi dalilai waɗanda suke na wanda suke na istiwa'i su ma suna nuni akai wal ayat yace huwa bi jihatul ulu mustawil ala al arsh ya daidaita ga al arsh mutawil ala al mulk ya zagaye akan dukkanin mulki muhitun ilmuhu bi ashiya ilmin shi ya kewaye duk abubuwa ilayhi yas'alu al kalimu tayyib kalmomin tsarkaka ga Allah ne suke ɗaukaka wani amalin su'alu ya rafa aiki na gari shine yake daga kalmomin tsarkaka kalmomi na gari tsarkakan kalmomi su suke hawa sama amma zagi a shar ɗanyen baki la'anta shi a sama bai da bigire in aka je da sau sai a liƙe ƙofar saboda datti ne wannan yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard Allah shi yake gudanar da al'amura min as-sama'i daga sama ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma ya hawa zuwa gare shi fiye min kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun ayinin da gwargwaran shi shekara dubu alfahim wala juz wasfu bi annahu fi kulli makan Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani yace baya halitta siffanta Allah kace wai Allah yana kowane guri bal yuqalu innahu fis sama'i ala al-arsh akan ce Allah fis sama'i yana sama ala al-arsh kama qala ta'ala ar-rahman ala al-arsh istawa wannan wa jagora ne da ake nasarta ma ɗariƙa yake faɗin wannan abin shi abin shi ne haƙiƙanin musulunci yanzu da Allah in baka yarda ba Allah yana sama in ho mutum ya kore ma cewa Allah yana sama to ƙarshe ba zai kai ga zuwa ga korewa gaba ɗaya samuwar Allah kuma babu wani ko musulmi ko kafiri wanda fitar shi ba ta nuni kan wannan shi ne kaga abin da Abu Ja'far Abu Ja'far al-Hamazani ya gaya ma malamin shi abul ma'ali abul juwaini al ma'ali ya zo wata rana ya same shi ya ce ya shin ya ce lalle wanda yake innal arifa lalle arifi a duk lokacin da yake tabbatar da a duk lokacin da yake kokarin tabbatar da Allah subhanahu wataala ko ta bukata ta zo mishi yace yakan jin cewa Allah subhanahu wataala yana a sama yace duk lokacin da akwai wani abin da muke samun shi a bisa darura wanda in wata bukata ta zo mana yace sai mu dinga jin fauƙiya ta Allah subhanahu wata'ala ci Abu Ja'far al-Hawazani yake ga mu Abu Mu'ali al-Juwayni yace muna jin wannan abin to ya zame mu iya tunkuɗe abin da yake cikin zuciyar mu na wannan da muke ji Allah yana sama ya zame mu tunkuɗe na in mun ma ayoyi tawili mun ma da sai tawili to a zuciyar mu kawai da wata bukata ta kama mu in mun daga hannu kawai sai mu dinga jin ba Allah subhanahu wata'ala yana sama ya ce ya zami da wannan a lokacin kawai abul ma'ali sai buji kanshi ya buji kanshi yana halin abin nan tunani da abin nan sai fara cewa hayyara ne hamzani ya ce abu jafar al-hamzani ya ɗi mota ne ya rikita ne ya hayyara ne saboda dole bayan da ka iya dole fitsira ce dole ka dinga jin Allah subhanahu wata'ala mahalicin kowa da komi ka je ubangiji subhanahu wata'ala huwa al-qahiru fawqa ibadi da bukata ta kama ka da wannan dole zaka ji cewa ba inda zaka daga sai sama inda zaka da mutum yana neman ceto ko agaji ko na kaga amma mutum zaka ga yana dagawa sama yana kallon sama bayan hannun ma wani zaka bai wadatuwa ya daga kan sama yana ya Allah ya Allah kana gani na Allah Allah kana gani na ya Allah kana gani na ka gani saboda haka abu ne wanda kowa tabbatar rauna wa zakar ayatul ahadith ya masu ayoyi da hadisai ila an kala yace wa yan bagi itlaqu sifatul istiwa yace ya kamata mutum ya ambata siffar Allah istiwa min gairi ta'wil ba wani ta'wil wa anna istiwa az-zati ala al-arsh kuma daidaito ne na zati ga al-arsh kala yace kaunuhu ala al-arsh kasantuwar Allah yana ya daidaita al-arsh mazkurun fi kulli kitabin Sheikh Abdul Qadir yace wannan a kowane littafi ambata unzila wanda aka sabkar ala kulli nabiyyin ursul ga duk manzon da aka aiko bila kai cewa Allah subhanahu wataala yana sama yake duk littattafan manzanni gaba ɗaya tabbatar da wannan wa zakara kalaman tawila Sheikh Abdul Qari ya ambata zance mai tsawo la ya tamilu hadha al mawdu yace wannan bigire ba zai dauki ba wannan wa zakara fi sa'ir sifati wala wiya argo sifofi ya ambata wala hawiya da makamantau walamma yace walau zakartu ma qala al ulama da zan dinga ambata ma maganganun malamai fi zalika a cikin bayani akan sifofin zatin Allah da tsalin kitabu jiddan da littafin zai tsawaita sosai yace inda zan tattaro ma dalilai na uluwi da littafin zai zama to yayi tsayi kaga wannan maganganu kaɗan shi yasa in ka koma ragowar littattafan da malamai suka yi za ka samu irin su ijtima'u jushin islamiyya na ibn qayyim za ka ga ya tattaro dalilai wanda suke tabbatar da ulubi wanda kai bai taƙaita ba akan yan adam ko kuma aljannu ya kawo hatta da maganganu da aka rawaito daga aljannu kai hatta da na namun daji zakuna dabbobi maganganunsu wanda suke tabbatar da ulubi da Allah subhanahu wa ta'ala duk ya tattaro waɗannan bayan ayoyi na Qur'ani da kaza saboda abu ne fitra shi yasa ibnu qayyim ka fi tsir shafi yake cewa ya qawmi inna liqawlina alfan min ad-dalil bal alfani yace kai ya kuwa al'umma maganar mu wata cewa Allah yana sama muna da hujja dubu kai wajen hujja ma dubu bi gare mu wanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama yace saboda haka kawai ku samu nutsuwa cewa Allah yana sama hujjar mu ta fi dubu biyu to kaga karshe ko kaga hujjar da ta fi dubu biyu kaga ai yi masa tawili aiki ne ka je ga wata tawili ko ka canza ta ko kai abin nan to wannan shine kenan malamai na sunna da kuma yadda in sun tashi tabbatar da abu kai duk ma abu na aqida zaka ga abu ɗaya ne kaga yanzu wannan magana ce ta Sheikh Sufiya amma kafin sufanci ya lalace kafin sufanci ya lalace zamanin su shek abdulkadir ma akwai lalatattu a lokacin amma su suna kan tafarki na gari su lalatattun sai suka fake suka rabu da su bayan yayi wa fati duka yake ta jingina mai abuwa suke ta jingina shi yasa suka ba abul farji abdurrahman ibn jawzi wahala akwai waɗanda aka samu wasu daga ragowar muridan shek abdulkadir jilani da abul farji abdurrahman ibn jawzi ya rubuta talbis iblis ya bayyana irin barna da bata da abubuwa na hallakan da sufaye suke da yadda shi ɗaya shiga cikin su sai suka je da yake su kowane lokaci za ka gansa suna bin ginin masu mulki su za ka ga duk inda sufaye suke za ka gansa suna bibiya wancan wannan iya san su wancan suna bin mu muka rike mawa ne kuma don saboda rashin tsoron Allah da kuma rashin abin nan yanzu wannan mai mulki su zo tunanin a karkashin shi in yau ya haɗu kuma su koma wancan ya ce wani ma mu muka rike mashi da kaga wani ya rike mulki mu muka ne wancan ma ya zo su koma gindin shi to yanzu ka zo ka ce ni na tsaya mawa ne shekara kaza har yayi mulki to yanzu in wani jarrabta ya same ni kenan kai kuma kai ka bata mini ka ce wani ma mu muka rike mushi kan mulkin shi da kuka ga yayi to yanzu sai aka zo sai ban ci wa zabe ko kuma aka kifar da ni to yanzu kuma kaka kenan kai ma kai ka cuce ni ma akan wani to su iya daga abin su zaka ga su binne wannan in ya haɗu kuma su koma gindin wancan suna tare da masoyinka suna tare da maƙiyinka to suka je suka je ƙarƙashin khalifa na lokacin suka kai tsaron abul farja zaman bin jauzi aka kama shi aka tsare shi a kaso suka nuna ma jinin jinin shi ya halitta yana zagin waliye da bayan Allah ya yi cin zarafin kaza kaza kaza har yana a kurkukun nan har lokacin da ɗan shi ya zamanto ya warware ya shiga fage na da'awa yana karantar da makaranta ta mata ka san ahlus sunna din zaka ga abin tun dadewa ne makarantun mata da wannan ba wai yan izala bane suka fara gagana ce ai koye kaza ba ba yan izala bane suka fara din dama tun asali manzala sallallahu in aka yi sallar idi sai an ware mata an ja musu azin sana daban sabai haka suka dinga koyawa duka tun da musuluncin dama haka yazo tare ake tafiya tare ake kai duk annabawa ma da kaga gabaki daya annabi ibrahim alaihi salam saratu haja duka wannan suna karantar da addini a lokacin matar khalifa ita ma tana daga ɗaliban shi sai ce to da akwai wani malami ko bawan Allah mutanen nan sun yi karan shi sun je sun sa an kulle shi a kurkuku mijinki ya tsare shi shekara kaza akan zalunci kaso kuma dama ya gashi tsarewa akan zalunci annabi yusuf ma an tsare shi ba wai abin kumya bane a ce malam wani an tsare shi ya yi kowa kuku abu ne wanda yake alfahari ne ma ga daɗiya shi malami in ka tsare shi a kaso shi yana daga cikin malaki na shi shi malami in ka tsare malami a kaso to shi kamar daraja ce mata shi daga cikin darajojin shi za a ce ya yi kaso akan gaskiya ya ji inda abin yake nuna saboda haka shi kenan aka sa aka hudu shi aka aka hudu shi aka wannan saboda dama sharri ne da ƙarya suka kulla mai da kage saboda ya bayyana kanna da abubuwa na fata da suke yi to haka za ka ga hatta da waɗanda suke wannan duk sun tabbatar daga baya ne aka samu fanɗarewa da kuma kaucewa ma tafarki na sufaye suke ma Allah shirka cikin uluhiyya suke ma Allah shirka cikin al'asma wa sifat suke tawilin sunan Allah da sifofin Allah suke roƙon shehunne suke kai su martaba ta uluhiyya suke zuwa makabarta suna roƙo suna neman madadi suna dinga abubuwa wanda suke na shirka da kuma kiran wani Allah subhanahu wata'ala wannan duka daga baya amma su wancan da dadu babu wannan abin tare da su kuskuren su bangaren wasu abubuwa ne na ibada wacce iyaka a wannan janibin da kirkirarwa wasu abubuwa na bid'o'i amma ba bangaren akida ba Allah subhanahu wataala gafarta kusakuran mu da nasu duka gabaki daya wanda kuma ba su gane ma hanya ba Allah gane da su hanya Allah tabbatar da duka dukan mu ubangiji subhanahu wataala cika zakatan mu da sanin girman Allah subhanahu wataala da kuma kiyayewa dokokin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kare mu kare imanin mu ya mara yau mu albarka ya taimake mu dukkanin abubuwa da kunci Allah subhanahu wataala kare mana ya albarkaci rayuwarmu wanda suka rasu daga cikin mu Allah ji kansu da rama marasa lahiya Allah ba su lahiya Allah ya mana albarka cikin duk abin da ya arzuta mu ya mana albarka a neman ilimin mu ya mana albarka iyalin mu da dukiyoyin mu duka wanda ba su da ayyuka a cikin mu Allah ba su ayyuka Allah sanya albarka a cikin rabbal alamin masu neman ilimi na addini da ilimi wanda yake na sana'a Allah subhanahu wataala albarkaci neman ilimin mu ya sanya ya zame musabbabi na shiga aljanna ya rabbal alamin kasar mu da sauran kasashen musulmi Allah subhanahu wataala kare mu ubangiji subhanahu wataala ba mu kariya da kare shi ya rabbal alamin ya mu musulmi na Palestine da dukkanin guraren da musulmi suke da rauni Allah subhanahu wataala ya kare ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصل على محمد وعلى ال وعلى ال وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك